أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذو الأرض المنجيد والبدء الشديد الهادي سفود العبيد إلى منهج الرشاد المنسلك عليه من علم الأمر شهادة توحيد وإراد عقائد وهذا المادة التشجيج والترديد الذلك بهم إلى اتباع رسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره الصحابه الأكرمين المكرمين بتأييد وتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى سمعه وهو شهيد المعروف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا رد له منفرد لا ند له وأنه واحد قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيم لا انقضاء له دائما لم سرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بأنوث الجلال لا يقرا عليه بالانقراء والانبسال يد سرم الاباد وانقرار الاجال بل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وانه سبحانه وتعالى لا موجود سواه الا هو حادث بفيل وفاعل من عدله على حسن وجوهه واكمالها واتمها وادالها وانه حكيم في افعاله عادل في عقليته ولا يقاس عدله بعدل العباد إذا العبد يتصور منه ظلما بتسريبه في ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعالى فإنه لا يسادو لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما وكل ما سواه من الإنس والجن والشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وأرض ومرج محسوس حادثا يقدر بقدر بعد الآدم ابتراء وأنشأه بعد أن لم يكن شيئا إذا كان في الأذان موجودا وعده ولم يكن معهم غيره فحدث الخلق بعد إظهاره لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته وحق في أذل من كلماته لا لابتكار إليه وحاجاته وأنه تعالى متفردا بخلقه والابتراء والتكليف لا عن وجوب ومداول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم الفرفر والإيسان ونعمة وامتناع إذا كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتلين بالروم الألام والأوسع ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن قبيها ولا ظلما وأنه يسيب بعد ولا تهدي بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستيقاق واللزوم إذ لا يجب عليه فيل ولا يتصور منه ظلما ولا يجب لأحد عليه حق وأن حقه بداد وجب على الخلق بإيجاب على لسان أنبياء لا مجرد العقل ولكنه بعث الرسول وأظهر صدقهم بالموجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده وإيده فوجب على الخلق تصديقه فيما جاءوا به اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المبدع الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد الواحد الأحد المتعالي الواحد الكم والعدل المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلبنا الإيمان وتحفظني على القرآن وتفهمني منه على الآيات وتبدأ لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون قال الله الله ما دوka gin sarki shine ya faɗa cikin alqur'ani mai girma yace la tattakidu kada ku riki ilaha ilahaini isnaini kada ku riki Allah guda biyu taƙidi ne inna ma huwa cewa yi sarki Allah ilahun wahidu Allah ne maɗayancin sarki a tabihi ya zo da wannan li batul ilahiyya dan a tabbatar da allantaka wal wahadaniya da kuma wahadaniya fa iyaya Allah ya ce a gare ni farhabo ni ku ji tsoro na kahuni Allah ya ce ni za ku ji tsoro duna gairi koma bayan wani na wa fi cikin wani akwai iltibatu anil gaibiya walahu وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا walahu na gari Allah ma fi samawati duk abin da yake saman nan bakwai gaba ɗaya mallaka ne na Allah wal ardi da wanda yake kasan nan bakwai mulkan mulkin sa ne wa kalkan halittan sa ne wa abidan bayan sa ne wala huddinu kaga addini nan na Allah wasi ba madawami ne min addini wal amil fi mai aiki a cikin sa ma'ana ne na zarafi a fa gaira dinin lahi
أفغير الله a تتقون fa gaira lahi yanzu a wani Allah wanda ba Allah ba yanzu jama'a shi kuke tsoro kuma alhali Allah nan huwal ilahu alhaqu shine ubangiji na gaskiya wala ilaha babu wani ubangiji gairu idan ba shi ba al-istifham wannan fahimtar wannan a fa gairar lahi da ka faɗa lil inkari saboda mutantawa ne wato bibu da uzurtawa wa ma bikum wa وما بكم من نعمة فمن الله ma bikum me ke gare ku ne min ne madin duk abin da ya zo muku na ni'ima fa ba wani ne zai kama ko fa min Allah daga Allah ne la ya ti bi hagar ba wani ko wanda ya sai zo da wata ni'ima idan ba Allah ba ma shardiya ne ko mausula ce summa idza massakum ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون kuma daɗa iza masa kuma rurru duk lokacin da Allah ya ɗora muku talauci wal faƙar ko jinya a daidai wani lokacin ba fa ilaihi zuwa gari Allah ne fa taj'aruna kuke kai kuka tarba wani asuwa da ku kuke daga muryan ku bil istigasa da cece ku wadduwayi da addu'a wala ta dogaro a lokacin ba za ku kira gunki ba fa Allah kuke kirawa fa ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون kuma sannan idan ka shafa ruru an kuma yayin da Allah ya yi muku wannan jinya ko Allah ya yi muku wannan talaucin shine ruru din kenan to a daidai lokacin da Allah ya yi muku idan fariqun minhu wasu jama'a daga cikin ku yushriku na sai ga suna tarawa bi rabbihim da ubangijin su liyaqhuru ليكفروا بما آتيناهم Allah ya ce liyaqhuru sai su butulce mana bima atinahum da abin da muka ba su minan ni'imati na ni'ima Mhm.
فتمتعوا فسوف تعلمون amma da wala ce shi kenan ku je ku ji daɗi bijji ma yakum da taruwan ku ala ibadatul asnami akan botan gumakai amma fa amrun umarni ne tadi da na tsoratarwa fa sofa da sannu ta alamuna ko ana sani akibatu zalika ku za ku gane ƙarshen wannan abin da kuke aikatawa Mhm.
ويجعلون, ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم yaj'aluna suna sanya su mushrikai lima la ya'lamuna ga abin da ba su da sani an hataruru na cewa za ta cutar wala tanfa ko ta amfana waye zar asnamu sune gumaka gumki fa ba ya ba ya da ikon cutarwa ko amfanarwa amma har ka ji ana cewa nasiban wani ma gunki yana da rabo mimma razaqna mu da abin da muka azurta ku minal harsi na kayan amfanin gona wala an'ami da dabobi bi qawlihi har da su ce hadha lillahi wa hadha li shurakaina to kuma abin da baya sani ba yi da cutarwa ba yi da ne amfanarwa ba zai iya komai ba shi har za a bayi rabo tallahi تالله لا تسألن عما كنتم تفترون wallahi Allah shi rantse da Allah la tus'aluna wallahi Allah sai ya tambaye ku sai ya tambaye su walu amma tambaya ne tawbiqu na uzurtawa fi cikin wannan karatu da alidi ba akwai waiwai anal gaibiya amma kuntum tushrikuna alma kuntum da abinda kuka kasance tabtaruna kuke kagowa Allah ga Allah min annahu amarakum bizalika na cewa Allah ne ya umarce ku da haka to ranar gobe kiyama Allah zai tambaye ku ويجعلون لله البنات سبحانه wai aluna suna sanyawa lillahi ga sarki Allah albanatu yaya mata da faɗansu suna cewa mala'iku yaya mata ne sune- suke nasarsa zuwa ga Allah subhanahu tanziyan lahu tsarkakan tsarki ya tabbata gabin da ake dangana wa Allah amma za a mu gabin da kuke riyawa walahum a gare su ولهم ما يشتهون amma su sun ware wa kansu ma ya yi taho na abin da suke marmari albanu na 'ya'ya maza wal jumlatu wannan jumla fi mahallin rafi ya zo a gurin ruhuwa aw nasaba ko nasaba bi jali din nan alma'ana yaj'aluna albanatu suna sanya 'ya'ya mata allati karhuna wanda suke yi wa homan zaun alhali ko yalla ya tsarkaka anal wala da gada wai jaluna lahum alabna suna sanya wa kawunan su 'ya'ya maza allazina yaktaruna wanda suka zaba wa kansu fakta suna sai su su kebu bil asnada wanda yake madaukaki ka kauli kaman fadansa kace fastabtihim ka ba su bado ali rabbikal banat wala hum albanuna yanzu ubangijin naku so Allah madaukakin sarki shi ku gaba wa yaya mata ku kuma ku zaburo kanku yaya mazaje wai za bushira ahadu وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم wa idza yayin da bushira aka yi bushara ahaduhum ga ɗayansu daga cikin waɗannan mutane bil unza ka ce ga wata matarsa ta haifi ya mace ta wallada lahu an haifar masa zalla waje a sai fuskarsa ta kasance musu wada baki irin mutu ga za ga fuskar ta canza ta gayyirar mugutan mu jirkita canjawa irin na mai bakin ciki wa huwa amma duk da haka kazimin sai dai ka ga yana haɗe fushin nasa mumtaliyan yana haɗe gamman fushi to abin da kai ma an baka labari kana haɗe fushi fuskar ka tana canza fa kai fa dan me yasa tansibul banatu kuke dangane ƴaƴa matan nan ilahi zuwa ga Allah ta'ala ya tawara يتوارى من القوم من سوء ما بشر به tawara sai yanzu yana boyewa ya ga tafa yana ɓuya min alƙawmi ga mutanen nan min su ma buyar daga munin abin da aka masa bushara kawai saboda tsoro mina ta ayiri na gori mutaraddida suna kai kawo fi ma yaf'alu bihi yaya za su aikata da wannan ya mace a yi musiguhu أيمسكه على هون لم يدسه في التراب a yi musiguhu to yanzu Allah ya ce tun da mun riga mun baka ya mace wai ka rike ta ne bitarki ka gyale ta bila katalin ba tare da ka kai ta ba alahu ne ka rike ta ne akan walakanci hawanin wa zillan walakanci da gaskanci amma ya dusu ko kuma zuwa za ka yi ka binne ta ne fi turabi a rere bi an yi idahu ka je ka kai ta dare kuma da famunin iyali ala sa'a tur ألا ساء ما يحكمون da wannan hukunci naku hakama huma haza da wannan hukunci haisu na sabuli karikihim yayin da kuke nasabta mahalicin ku albanatu ya'ya mata allati hiya inda hum bi hadal mahalli domin a wannan gare ku ga ya mata ya macen to ga matsayin da take da shi a gun lillazina la yu'minuna للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء lillazina kun ga wa'anda la yu'minuna ba su ba da gaskiya da Allah ba bil akhirati da ranar gobe kiyama su ne kabarawa masu lusu su suke da wannan mummunan misali a sufata sai wannan mummuna bi ma'ana alqabiha ta mummun wa hiya wa'adu banati shine binni yarinya mace ma itiyajin ilaihi na tare da kokuna da bukatu zuwa gare dalil ne kai ga auratayya walillahi ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم walillahi na gari Allah masalul ala masali madaukaki asifatul ulya wa huwa shine annahu la ilaha illa huwa wa huwa al-aziz kuma shi Allah sarki ne mabuwayi fi mulki ya mulkin sa hakimin Allah gwani ne fi kalli ya halittansa baya ajiye abu Allah sai a mahallansa Mm.
ولو يواكظ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة walau da dai yi wa kizillahu Allah zai rike annasu mutane idan mutane suka yi laifi kowa wanda ya laifi da Allah zai rike kowa ɗaya bayan ɗaya bi zulmihim da zaluncin da mutanen suka yi bil ma'asi na sabon Allah to ai da duniya ne yanzu da ba kowa ma taraka Allah ya ce da za mu yi wannan ididdigan kowa ya mana laifi mu rike shi to ma taraka da ba wanda za a bari alaiha a bayan ƙasa min daba dabba ma da ba za ta rayu ba dan dabba ma tana sabawa Allah nisbatun ta dabbuwa da dabba mai dindigi a bayan ƙasa ma sai an rasa ba mutum ba to amma duk laifin da Allah muka yi sai Allah ya daga kafa amma in dai an yi laifi Allah zai kama mai laifi zai kama mai laifi to masu laifin da in sun kare ba mutane a duniya da wanda ba wanda ba zai laifin ba to daga baya dabbobi ma da kake gani wani dabba a kurma sai kai sura ga dan uwansa ya ko kuka dabba ya gama dina ba ba yana daga kafa ya harbi mutum ba to su ma dabbobin da sai sun kare to Allah halimi shi yasa da abin da yake ma na laifi in za ka yi hukunci a kashi uku in an ma laifi guda ɗaya biyu sai ka yi kai kamar na uku ma tukun kaɗan yi hukuncin don ka dubi mahaliccinka Eh, in dai aka ce kowane laifi da bawa zai yi Allah zai waiwayi mutane to gaskiya duniya nan da zai zama ba mutane to wannan kuma yana nuna ma'amala ga mutane kamar guda shida almajiri da malami yana zaune duk laifin da almajiran ka suka yi dai kace za ka yi hukunci baka yadda ba da wata rana za ka zauna kai daya za ka zauna kai ku kuma almajirin dai malamin ku yi muku laifi za ku wadatu wata ran za ku zauna ba malami saboda ba wanda ba ya yi na biyu mai gida da iyalansa inda iyalanka za su ma laifi ko ne ka ɗau mataki to wata ran ka zauna goro ke kuma duk abin da mijin ke kika ce ba za ki haƙura wata ran ki a zauna ba zauna sarki da fadawansa a fada suna zaune su ne na uku duk lokacin da fada suka ma laifi za ka kora to wata ran sarkin ya zama shi kadai su kuma fadawan dai za ku dinga kula da laifin sarkin ku wata ran ku a zauna ba sarki abu na hudu wanda yake gargashin mai kuɗi duk yaranka da yake ma ma'amala na kasuwanci ka ce in dai mutum ya laifi za ka kore shi to wata ran ka rasa kwastoma sai zama ba ka da yaran da za su ma kasuwanci ko daya kana ji kana kallo za a dinga cin kuɗin ka kana haƙura kai kuma wanda kuke gargaɗin mai kuɗi gace baka yadda ba abin da alhaji zai ma to yi gina wata ran ka zauna ba uban gida shi ne jigon na hudu kenan ina fata kun fahimta sai na biyar duk mutumin da ya ce ba zai haƙura da 'ya'yansa ba abin da suke masa yi kenan ya haƙuri da 'ya'yan wasu dai amma yaran naka da za su haƙura su barka kuma ko je ba za ku yaƙuri da baban ku ko je ko yaƙuri a gargashin baban wani wanda ke harin masallaci ya yi ta kasuwa ko shi ne na cikon na biyar na hida ma'amala da abokan sinikayya inda kuna harkar kasuwanci ka ce kai babu haƙuri fa ba haƙuri ba ban san kaza ba to ma'amala nan da kake za ka yi kai kaɗai duk wani abokin kasuwan kuma zai guje ya barka shi yasa tun da kaga Allah ga yadda ya faɗa to ana ɗaga kafa in abin ba yawa ya ba dinga daga kafa shi daga kafa da zai jawo alkhairi baya jawo shar duk lokacin da mutum ya ma laifi kana daga kafa kuma dai mutum ya maka alkhairin nan to a saka da alkhairi rayuwa haka take tafiya duk lokacin da kake da daman kana alkhairi kana alkhairi to ran da daman ya zama babu to na alkhairin zai zai komo ya biyo ka ina fata kuna fahimta an ba mu labarin wani bawan Allah wato wani bawan Allah ne aka same shi shi wani bawan Allah a lokacin da yake da dama Allah ya bashi arziki to duk wanda suke kasuwanci a tare da yana kyautata musu ya ba wannan kuɗi ya ba wannan alkhairi da haka sai ya yi yara da yawa yaran kuma da ya yi yara da yawa bai haƙura ba ana nan ana nan ana nan ana nan sai ya kira 'ya'yansa ya ce ku koya muku abin da ba ku sani ba kun ga da mu'amala da nake da mutane ina mutane alkhairi ya to mutane su san ku kuma ku dinga yin abin da nake sai koya yaransa yaransa ma suka zama masu alkhairi masu kyautata mutane irin yadda ya kamata ina fata kun fahimta ana nan ana nan to shi wannan mai gidan mai kuɗin ana nan ana nan sai Allah ya masa rasuwa amma fa ya gina mutane da yawa to sai arzikin ya koma hannun babban ɗansa na fata kun fahimta to babban ɗan nan nasa yana ma'amala yana ma'amala sai juyin zamani ya zo da juyin zamani ya zo sai ya zama bayi da kosis amma kafin juyin zamanin shi babban ɗan nasa to shi ma ya gina mutanensa shi babban ɗan ya duba sai kira abokansa ya ce gaban da babana ya sai ya dasa wannan ya dasa wannan ya dasa mutane Allah cikin ikonsa shi ma sai abin ya zama babu to wata rana da abin ya zama bayi da ko siri sai tunani ya kama shi yanzu ya za a yi ni dan sakwa na attajiri amma kai a cikin wanda na gina da waye ne da waye wane da wane da wane to ai wane ina ga na fa masa alkhairi bari in je gunsa shine shi kuma ya je gurin wani wanda ya gina don a taimaka masa ga halin da yake ciki da aka zo shi wanda ya gina din ya yi karfi fiye da yadda ba a tunani sai masa sallama sai ya aika mutane a ji a gani a gobar gida waye ne ya ce ni ne wane ya yi dan gidan alhaji wane to shi wannan mai kudin ya ce ku je ku ce ba nan ku ce ba nan a gaya masa wane ya ce gaskiya ba yana kuma ya san yana nan ya ƙi yarda da ya fi ido hudu su biyu to cikin yana cikin damuwa ya ce yanzu kamar wane yadda ne masu wannan abu yau na zo ganin sama ya gagare ne haka Allah yake Allah hakimu Allah gwani ne akwai saninsa sai ya dawo gida ya zauna da ya zauna gida yana tunani yana tunani Allah cikin ikonsa sai wata tsohuwa ta zo garin tana zuwa sai ta samu shi wannan mai kudin da ya biya shi halaga ta malam barka da ya lafiya lafiya ya gaji alhamdulillah don Allah wani haja na ne na kawo garin nan ko da wanda zai siya a ji a siyar mishi wani irin haja ne ake so ina fata kun fahimta wani iri ne hajjan da ake so yaro ne yaro aka aika ina fata kun fahimta Allah ya gane da mu eh yaro aka aika namiji yaron da ya zo kafin maganan hajjan a yi mistake na samu da yaron ya zo ba wanda ya tarar sai wannan mutum sai da ya sa lafiya lafiya ya gaji sa zai sa yara ne samari su kuma suka zo gunsa muna tambayan alhaji wane ne da shi wanda ake tambaya baban nasa ake tambaya ba shi ba yace alhaji wane ya mahaifina ne ai ya dade da rasuwa Allah fa akbar samarin nan suka yi salati suka je da abin da ya kama gunsa muna ma'amala ne da shi kafin ya rasu kuma gaskiya ya ba mu ajiya na wani kayan zinari mai tsada to kuma yanzu gashi mun dawo baya nan to yanzu ya za a ce to ni ne wakilinsa to tun kai ne wakilinsa ga kayan sai aka dauki zinari mai yawa aka bashi to da aka bashi wannan zinari mai ya rasa yadda zai kuma sai Allah ya kawo ta rohuwa ta zo da tijiyar mace sai ga ba an Allah nan garin kake nan garin nan ya ya gaji a lafiya alhamdulillah wasu kaya na zo nema wallahi amma ban san yadda za a yi ba wani irin kwaki zai ce kaya ne na gol nake so zan siya wanne kala da wanne kala sai matar ta faɗi irin kayan da aka kawo masa ya ce to ni na da nawa in ba cewa za ki irin na da ba ne ya ce an dai zinarin ya yawan da aka yi na da ya fi na yanzu kyau ya fi nauyi ya ɗauko ya ce gaskiya da wannan kayan shi nake bukata so nake so aka ɗauki miliyoyin kuɗi matar ta siya yanzu ya za ki biya wani ya ce a shirya nake fa akwai kuɗi sai da ta je ta ɗauko kuɗin ta zo ta bashi sannan allah cikin ikonsa sai ta karɓa kaya kuna haka waye gari mutum nan ya zama muluni harka ta dawo daidai irin yadda yake so da harka ya dawo daidai sai wani tunani ya zo masa ya ce ka bai kamata ba rubuta wani wasiƙa ba yadda ya wulaƙanta ni haka ya ɗauke takarda da biro ya rubuta wasiƙa wani kamar ni na je gidanka zan ganka har ka hana ni don rayuwar da na shiga asiri na zai rufu to shi kenan tun da ka kore ni ga Allah ya bani ya a yadda kake so ka gannan ba ka ganna ba Allah ya canja rayuwata kamar ba zai rubuta sai ya kan wasiƙa da yawa sai ya yi ma sai ya kasa haƙura sai ya rubuta masa da wasiƙa ya ce wane na farkon na mai baka haƙuri kai haƙuri a lokacin da ka zo kaman sallama ka ce na fito ba ba na nan bane ina nan ai ina gida dalilin da ya hana na fitowa zan gaya ma ni Allah ya mun arziki ta sanadiyar ka bai kamata a ce ni na fito na ganka wannan yanayin na talauci ba tun da Allah ya mun arziki kan yin sila to bai kamata ni na ganka halin talauci ba shi yasa nan iyar da mu ido hudu da kai sai dai na ganka halin arziki shi ne da ne wannan tunanin na ga ka koma gida ranka ya ɓaci wannan yara guda uku wanda suka zo da zinari suka ce mahaifinka suke nema ɗayana ne na ciki na wannan dukiyar zinari da ka gani ni na aika a maka wannan tsohuwa da tana neman kayan mahaifiyata ce ni na turo ta wannan yara yara na ne dukiya ita dabara saboda na yi dabara ne don ka dawo kan daular ka wannan tsohuwar da ganta tana neman kayan zinari uwa ta ce ta ciki ne ni na tura yadda na bada wannan kayan na san banda ni ba mai saya shi yasa na tura ta ta saya aka dawo amma kai hakuri da ba gani ba za a gani nan to shi kuma sai da yana damun wasiƙar da ya aika eh to kaga haɗin lamarin ubangiji yanzu a nan lokacin da ya hana shi gani gani muke yayi ba daidai ta yi yana target sai ya dawo arzikin sai ya ce amma Allah da zan zo ka gani zan zo ganka saboda ka dawo wannan yara yaransa ne mahaifiya mahaifiyarsa ce shi ya tura haka kawo ka bayi kuma shi ya tura haka sai aka bayi kuɗin don ya dawo shi ya sa duk abin da ya faru din ko da wani yama ba daidai din ba kuna dan hakuri yanzu kaga wannan da ya sani ya rubuta wasiƙa ba zai rubuta ba to al'amarin ubangiji duk lokacin da abu ya zo ma lokaci ɗaya kar ka zartar da hukunci kaɗan ya hakuri kaɗan a inda ake tsammanin alkhairi sharri yake zo a inda ake tsammanin shirin Allah ya kawo alkhairin zo amma abin da ake so ka gane in dai alkhairin ya yi kayi ko da ka ga shirin ya taso to ba zai kare ba da alkhairin zai kare idan kuma shirin kai ko da kana ga alamun haske to za ta bulle ba za ta yi duhu zai dawo shirin zai kare dawo ina fata kuna fahimta Allah ya gane da mu to mu je modibo ولو يواكظ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوكرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ba da raka ala zahari ya min dabba walakin sai dai yi wa kirkum Allah ya ce muna jinkirta muku ne ila ajalin musamman ya zuwa ga lokacin da muka ambata muku fa idza ja ajaluhum Allah ya ce yayin da lokacin ku yazo la yastakirun an wasata ko da awa ɗaya ba za a jinkirta maka ba wala sai lokaci bai ko ba za a gabatar da kai ba ويجعلون لله ما يكرهون ja'aluna yanzu a ce kuwa sanya wa lillahi Allah ma yukrahuna irin abin da kuma ba kwa so ya an gurmi ga kawunan ku min albanati ne yaya mata wa shariku da abokin tarayya fir ya sace a shugabanci wai ya hanata rusuli da walakanta manzanni wata sihu وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى wata sihu yanzu a jama'a kuna siffatawa ta tsawwana kuna faɗa arsinatu a harhinan ku ma'aza tare da wannan alkaziba ƙarya ko kuma alhali anna lahu alhusna shi ubangiji al- al- anna lahu a tare da alhusna inda Allah abun Allah yake samu a balkai da aljannati ita ce aljanna bi qawlihi ta da faɗansa wala in rajitu ila da za ku dawo izuwa ga ubangiji Allah ya ce inna li inda hulil husna a nan gari ne za ku samu abin da ya wannan alkhairi qala ta'ala لا جرم أن لهم النار وأنهم مفردون da rama gaskiya ne an da lahun nara waɗannan mutane wanda muka hana su ba su ji ba Allah ya ji ko yana sa da su ba za mu sa su wuta abin da za su samu a gurin Allah nara wuta ne wa hannun cewa su mufriduna ai matsarko na biya ba za su sa wutan sai a jale su an mu gaddimu na ilimi ko a gabatar da su fi girati je ga sanin ya ai mu da ja'o zunan hada Allah ya ce saboda su iya tare gona da ilimi تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فبين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم Allah ya rantse da Allah lagadar sallah Allah ya ce mu ne muka aiko ila umamin izuwa ga al'ummatai min qablika na can gabanin ka ya annabi Muhammad rasulun manzanni ne fa zayyana lahum shaytan sai idan ya kawata musu a'malahum irin nasu ayyukan as-sayyi'atu munana fara'uha sai suke ganin mummunan aikin hasanatin kyakkyawa fa kazzabu rusul anan ne suka gare ta manzannin Allah وهو وليهم كما الهالي شيء مجمن سلمر متوالي أموره اليوم سأل الله أولنا رانا في الدنيا أنا الدنيا ولهم أغريسهم جعلنا ولهم عذاب أليم حقيقة ذات قمد أذابا مير ذي متوالي مؤلم في الآخرة وإلى ولقول المراد باليوم يوم القيامة على حكاية الحالية الآتية تجاه حالا ذا أزودت لا ولي له غيره وهو عاجز دومن سن gajiya an nasar nafsi ga taimakon kansa to fa kai fansur wanda ba ya taimakon kansa ya za a iya taimake su وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون kuma an zalla Allah ce mu ba mu saukar ba alaika gare ka ya annabi Muhammad alkitabu wannan littafi na alqur'ani illa litubayyana lahum sai dai ka bayyana ma mutane allazina iftalahu fihi abinda mutanen suke nuna sabani min amr dini daga lamarin addini wa hudan shi qur'ani shiriya ne wa rahmatun qur'ani rahama ne liqawmi amma ba ga kowa ba ba liqawmin yu'minuna wanda suka ba da gaskiya shine qur'ani zai zame musu rahama zai zame musu alkhairi yasa an zan kana da gaskiya to in ka rantse da qur'ani lafiya zai kara ma amma yan- irin yanayin wannan yanayin namu na zamani to ko kana da gaskiyan karka rantse da mutanen ba san kaddara ba daga zaran ka rantse wani abu ya faru sai a ce to qur'ani ya fara aiki ko da gaskiyar na kama ka haƙura an zo wani yanayi na wani zamani wanda ko da gaskiyar to ya kamata ka haƙura bare ma mutane guda uku ɗayan Allah ya mai da kai malami to ka yi haƙuri da rantsuwa da ƙur'ani ka yi haƙuri in kai wasa za ka gadaro da bayan ka bakin ciki akan gona ko akan wani ma'amala kana rantsuwa mu yiwa dama Allah ya rubuta gobe za ka mutu to daga ka mutu din nan to zuriya ka ba za su ƙara daraja ba nan idan Allah ya ka attajiri Allah ya rufa ma asiri ka daina garajen rantsuwa da ƙur'ani akan sai ka kwace wani abu gwara ka haƙura da abu saboda kana rantsuwa ɗin nan dukiyar naka ma in dai kwanan ka ya gare ka mutu duk gaskiyar ka sai ka gana kyamar dukiyar ma ina fata kuna fahimta saboda shi rantsuwar daban kaddara ta Allah daban idan abin ya zo da kaddara ana yin wani abu to sai abin ya zo mutane ko ba kowa bane ya san kaddara sai a ɗauki wani abin a dangana shi ga wani abu ba ka gani ranar da yaron sai na rasulullah sai da na ibrahim ma zama ya koma ga allah yana mutuwa sai wata ta kisa sai annabi ya bayani ya ce wata ba ta kisa zuwa don mutuwan wani ko rayuwar wani aya ce daga ayoyin allah rana baya kisa cewa don mutuwan wani ko rayuwar wani idan kun gani ku koma ga allah to amma ka gan ba a faɗa wannan bayanin ba sai a tsammani ko don mutuwan sai da na ibrahim ɗin ne hakan ya faru tun da dama allah ya kaddara ran nan za ta kisa to yi kuma sai Allah ya kaddara ran nan ya koma ga Allah to shi yasa sai a dinga hatara in wani abun ya zo sai kaddara ta zo idan kaddara ta zo ta dace da wannan abun to in ba fa ka game da wanda suka san Allah bane fa ka shiga uku shi yasa mun zo zamanin da ayi hakuri ko kana da gaskiya kana kai ka alƙali ya baka Qur'ani karan bai shawara muke baku kuma kun bi za ta amfane ku na ɗaya kenan abu na biyu kuma su wanda suke daukan shugabanci a yanzu ake rataya musu qur'ani suke daukan alkawari to gaskiya akwai hadari biyar in dai ka dauki alkawari ka rantsa da qur'ani in bai ganka a nan duniya ba zai ganka a lahira saboda haka wasu alkawara da ake baka shugabanni kuna hattara in jama'a sun zabe ka a nan garin za a baka rantsuwa da qur'ani kar kai da turanci kai da hausa jama'a mun dauki alkawari abinda Allah ya so za mu yi shi za mu muku abinda Allah bai so mu yi ba za mu iya yi muku ba ba mu da ƙarfi ba mu da dabara kun ɗauki dai amana kun dan amana to mun isu da Allah in Allah ya da za mu kwatanta gurgudan iyawanmu abinda za mu yi za mu yi abinda ba za mu yi ba za mu bar wa Allah sai kama da hakan ma rantsuwan za ka yi amma zan yi kaza zan yi kaza ka rantsa ta kowanne ana bibiyanka a lahira kuma wannan rantsuwan shi zai saka wuta idan ce kai da turanci ka jiya mutanen da suka zaɓe ni ba tura ba ne hausa ne in na faɗa wani ba zai ji ba ka ce zai ji in an rataya ma ɗan ka ji faɗa abin da suka faɗa da hausa ba dai ka ci zaɓen ba ka faɗa da hausa ai a turanci ake a ba na ji mutane ba sa ji kullum ka faɗa yadda suke ji dalla dalla kuma kar ka bi abin da aka rubuta ma kai abin da zai fitar da kai wannan takardar da aka rubuta ma ka ji shi a gefe ka ce kai kwaje takardar ku bayan za ka rangai sai a buɗe in za ka rangai nan na koya maka ne in kai wannan in suna shakkun takardar nasu ka buɗe ƙuranin ka ɗauki bidiyo ka karanta ka ce to mun yi imani da abin da yake rubuce nan to duk wani alƙawari za ku ɗora mana abin da Allah ya ɗora mana za mu iya za mu yi abin da ba za mu iya ba shi ke ya isa amma kan san mulki ta je kana ta rantsuwa kuma yahudawa sun gama da su ƙasa da yan musulmi da kafiri duk ɗaya haka ake shi ba bambanci tsakanin musulmi yanzu Allah ya bambanta kuma za ku bambanta tambaya ne haka ba rantsuwa take ba da musulmi da kafiri duk ɗaya yanzu kai ka da ɗaya ne wannan baya sallah yana fitsari a tsaye da wanda yana azumi yana sallah kuma ka ce duk ɗaya ne ko ba bambanci to bata ne kuɗi wanda Allah ya sanar da shi in zai yi ya dubi Allah ya yi amma wannan al'amarin da ake rantsuwa da Qur'ani a kan sai an cika duka alkawari to shi zai bar da mutane fa wannan na masu mulki kenan wannan kuma na ku talakawa abu na uku kuma ko kana da gaskiya ko rigima ce kai ku kotu kai da mutum kar ka rantsa gwara ka bar abin ka haƙura ya fi mu ana mu tunanin an anan duniya ba baka ba lahira Allah zai mayar maka
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون to Allah madaukakin sarki yake ba mu labari wallahu domin Allah madaukakin sarki an zala mina sama'i ma Allah shi ne sarkin da yake sauka da ruwa daga sama fa haya bil ara da wannan ruwa sai a raya ƙasa bin na bata da tsire ba da mautiya bayan ƙasan ya bushe inna fi zalikal malakuri wancan nan bayanan da muka ambata muku ayatin wallahi akwai alama dalatin alal ba'th wanda yake nusarwa ga tayin kiyama da kaumin ya suwa wani ga wanda suke sauraron ƙura'ani su ma wuce da buri ji na lura mhm.
وإن لكم في الأنعام لعبرا نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين inna lakum fil anami kaga a cikin dabbobin jin daɗin nan da Allah ya halitta muku da ibratan akwai lura fa itibara nusqikum Allah ya ce mu muke shayar da ku bayani ne lil ibrata mimma fi budu ne ga abin da yake cikunan dabba an'am min ibtidaiya ne mutanen gudun bi nusqikum bayani farsin tsakanin tumbi sakal qurafi ne tumbi wa damman da jini labanan sai a samu nono kalisan tacece la yashabuhu shay wanda babu wani abu da ya kamance shi min farsin babu warin tumbi tumbi wa damma babu warin jini jini min da min kadan da na ba za ka ji kashi kashi ba a wurin ko kushin shi na ba za ka ji warin jini jini ba launin ko wani launin sai ya canza ya dan sirka da jini jini ko ya sirka da tumbi tumbi ko bai na huma tsakanin su ake samun sayi da mai zaki lishari na ga masu shi sahalar maruwa daɗin hadiya sauyin hadiya fi hal ima makogaransu la ya gusu biyu wanda kuma idan mutum ya sha ba zai magare da shi ba. wannan ya yi shekara don da za ka nemi bida idan ka fasa hantan dabba to jini ne zai zuba idan ka bulaye nesa kuma kashi ne zai zuba can saman kashi ne nan bayan jini amma sai ga Allah ya fito da nono ka sha ka amfana saman jini ƙasan kashi kuma shi nonon bai gamu da jini jinin ba ko bai gamu da kashi kashin ba ko a ware ko a ɗan nonon nan a ƙasa sai Allah ya fito da wannan ba ya fi lura ba a ce nonon nan a yi na yake fita ma ya ishe ka aya ta yaya yake zuwa ma ya ishe ka aya to Allah ya ce mu muke wannan wai abin da ya sa Allah ya faɗa haka wanda yake shakku ya koma ne ya yarda da Allah sai gan kuma kaɗan da na ba akwai zaƙi nonon shine sai gan nan ai siga ne kullum ba ga na siga ba to ga siga a rubuce sai gan in ka ɗanɗana za ka je da zaƙi da sigan su fatab kuma ba tare da ka bar ba da siga ba amma dai ka ɗanɗana nono za ka ji sai gan lisharabi na ga masu sha Mhm.
ومن ثمرات النكيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا sai dai a cikin nonon akwai bambance bambance idan mutum yana shan nonon akuya to ba wai nonon akuya ne da matsala ba in kana da jinya ne na barasu shi nonon akuyan yakan ta da jinya amma wai ba nonon akuyan ne yake haddasa ba in kana da barasu a jikinka tayarwa zai yi amma nonon saniya shi ba ya haifar da komai ko kana da barasu na saniya ba zai tayar ba amma na akuya in kana da shi zai tayar shi ne kaji mutum yana cewa baya son nonon akuya ba baya so bane wannan illarsa kenan shi kuma nonon raƙumi baya kwanciya shi magani ne dama shi nonon raƙumi magani ne kuma sama shi magani ne to tun da baya kwanciya wace hikima za a yi shi sai a tace nonon ruwa ruwan ya zube in ya zube mai mai din ya taru ya buɗe to a buɗe sai ka ci shi ne ciku ba ana ci ne da niyyar a ƙoshi ba shi ciku magani ne ko ka ce cakwai ko ciku duk ɗaya ne to in kana cin wannan cikun in Allah ya da jikinka da jinya to za ka rabu da jinya saboda annabi ne ya tura mutane ba su da lafiya sai annabi ya ce to ku dinga zuwa can inda garke na na raƙuma yake a ba a mutanen nonon raƙumi suna sha nawa kuma suna shan fitsarin raƙumin za su warke haka haka yi, suna shan nonon raƙumin suna shan fadarar raƙumin sai suka warke to yanzu duk jinyan da ya dame ka in dai za ka sha nonon raƙumi ka sha fadarar raƙumi za ka warke to sai abin ya zamanto mu yanzu tsakaninmu da raƙuma ya yi nisa yanzu inda za ka ya ɗanyen nonon raƙumi a kullum sai agadas da masu can raƙuman ne zalla in ba agadas ko kuma sai ina sai arle wanda an gaje ba wani dabba ma da zai rayu sai dai raƙumi daga nan har kaballa zuwa algeria wannan za su iya samun ɗanye to mu da abin ba mu da shi da su to me ya kamata mu shi ne ake sa nonon a tace a busar da nonon a kama na muke ci kun gane ko to an kama a ciku kai goma ko kai ahirin to sai ka ajiye a gidanka in za ka samu kuzarin ragumi kamar galan ɗaya ko biyu ka ajiye to kana ɗan shan fitsarin kana yan wannan nonon duk zinyan da ya kama ka in Allah ya da kuma Allah zai ma magani yau amma idan aka kama nonon raƙumin ya bushe in ba babban haƙori ne da kai mai kyau ba zai cin zai baka wahala to sai ka tambaye ni na nuna ma yadda ake yi to malam cikin yana tauri a ce a cikin da kai ne yau za ka ci da shi ka nemi tare sai ka shanya shi a rana za ga mai yana taso masa in mun ya taso ya taso ya taso masa to in ka karya ba wannan taurin sai ka dinga ci gobe ma za ka ci ka fitar ka shanya to ko nawa ne za ka iya cinyewa ba tare da ka damu ba wanda ya bi wahala ma fitsarin hakumi don fitsarin haka ba ka ajiye shi in ba wani iya ajiya kai ba to yadda ka san bam haka yake da karfi fitsarin amma dai kana sha da za ka warke kuma in kun ji sha ma shan ruwan dankwai ne in kun ji a tudu kwa sha gangare yawa wannan magungunan da turawan duk suke yayi sai da hidin wannan kamso kamso da wani menene ya duk nonon ragunan suke nike mai a gyara ta yi sosai a sa wannan kemikal nan kaɗan sun san matsalar shine za a ga abu gari nuna raƙumin ya ka nuna yawwa wannan magungunan nasu wanda ba sa so ka sha su ce ka haɗe fitsarin raƙumin ne ko me za su yi sai sun sa fitsarin raƙumin a ciki bayan su kuma sai su sa darbejiya da abin da ya kama da waɗannan kuma yawanci suna sa zuma da zuma darbejiya nuna raƙumi da sauransu wanda turawan asali suke amma waɗannan wanda ake kamansu na yanzu wanda suke a sabon gari ta wannan garin rogo ne alabo suke na gawa inyamuran da alabo da ɗan sauran abubuwa ne shi yasa ake kama su ba magani ba ne ibo ɗin ba ruwansa shi in za ka sai abu ya samu kuɗi ka musu makuru kuma tsakanin musulmi da arnawa da kun ga babu shiri to sun aiko muku da abokar ku karba yawanci a cikin abin alkhairin za su sa muku shari domin su yaƙe ku ta hanya da yawa wanda ku ba za ku iya sani ba Allah ya gane da mu ومن ثمرات النكيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النكيل kun ga dan itacen bibi wala anabi da dan itacen inabi to tadakiruna minhu sakar Allah ya ce duk kuna iban 'ya'yan wayannan kuna matsewa ku samu abin sha kamar giya yaskuru wanda zai bugar sammaita bil madari wa haza qabla tare wannan magana da ake kafin haramta su su rizqan hasanan wannan arziki ne mai kyau ka tamre kaman da biyu sai a jiga kaman zabibi wal kullu ay kunu da yawad dubu su ko ay jigon gora da su Allah ya ce duk kuna yin wannan inna fi zalika inna fi zalika la'ayatan liqaumin yaqilun fi zalika malakut wancan bayanin da muka ambata muku la'ayati wannan alamomi dalatan ala qudratila wanda yake shidarwa ga ikon Allah li qaumin ga mutanen da yaqiluna suka hankalta ta dabbaruna sai lura wa ya rabbuka ila nahli an takizi min aljibali buyuta wannan wahayin da ka gani ba wahayi ne na malaika jibril ya zai wahayi ba wahayi ne na ilhamu shi wahayin ba kowanne ne zai zama wahayi ba kamar da Allah ya ji wa auhayna ila ummi musa an radi wa auhayna ila ummi musa an radi wannan shi ma wahayi ne na ilhama da kuma wa auhi rabbuka ila nali an takizu min aljibali buyuta wahayi ne na ilhama duk wahayi ne na ilhama abin ne zaka ji shi mala'ika yana gaya ma amma a zuciya zaka ji sai ka ji ana wa zuciyarka magana wannan sunan sanne dan Allah ya ce wa auhi rabbuka ila nali mun yi ƙudan zama wahayi to ilhama Allah ya mata don malamai sun faɗa ita ƙudan zama yadda aka same ta lokacin da annabi ayyuba bai da lafiya to akwai tsutsa guda biyu a jikinsa ɗaya zai cinye zuciyarsa aka cire tsutsar ɗaya tsutsar kuma zai cinye wato harshensa shi ne roƙi Allah ya ce ubangijin kawar wannan rula guda biyu ɗaya cinye harshe na ɗaya cinye zuciya ta zan manta da kai sai Allah ya ce ayuba kai ko da ba zuciyan ba harshen mun ga dama za ka ambace mu to za ka sa mala'ika ya zai ɗauke ɗaya rula sai jefa ya kogi wanda ya jefa ya kogin ya je ya zama kifi amma wani da ba ba da can wai ba ba kifin ba ne a shi wannan ya juye ya zama kifi su ma da kifin da suka zama kifi ta wannan fannin don shi kifi fanni uku yake zama kifi a ba fanni ɗaya ba ɗaya akwai kifi dama da allah halitta na na biyu fara ma yana juyewa ya zama kifi duk lokacin da fara za su yi kwai a inda kogi yake to in suka yi kwai din in ruwan sama bai zo ba kogi ya lullube gurin to duk wannan kwan kifin sai ya juye kwan faran ya juye zama kifi su kuma kifin kansu idan suka yi kwai to sai kogi ya ki zuwa Allah ya aiko da ruwan sama a daidai inda kifayen suka yi kwai to idan wani ruwan saman ya daka shi kuma wannan kwan kifin sai ya juye zama fara ta tashi kaga an samu fanni biyu na kifi ina fata kuna fahimta to wannan kuma dutsen da aka jefa shi ma Allah ya mai da dutsen kifi dutsa guda ɗaya da aka ɗauka jibril ya ɗauke sai cillahi a sararin daji wanda aka cillahi daji to sai juye zama gudan zuma ina fata kun fahimta to kaga gudan zuma daga annabin Allah ne shi yasa duka ke ganin akwai hankali akwai ladabi akwai ilimi ba za ku samu wannan bayanin ba sai kun duba littafin da ake kiransa da hayatul hayawanul kubra in muna bi kowane dabba za a faɗa asalinsa a hayatul hayawanul kubra to muna bin asalin kowane dabba har muka zo kan gudan zuma a gaya mana ga yadda gudan zuma ya zama gudan zuma to wawo ya rabbuka ilan hali Allah ya yi wa gudan zuma wahayi da kaji wahayin na ilhama ne ba wahayi ne haka na ku tambaye ni na mala'ika ba to ya irin wahayi da Allah ya mata ya Allah ya ce da ita wa ya rabbuka ila nali an takizi min aljibali buyuta wa ya rabbuka ila nahli Allah ya wahayi sai ila hama an takizi Allah ya ce kirki min aljibali buyuta ki gidanki addu'ar wabi ta'awi ilaiha duk inda yake da dutse to in ka je gudan zuma yawanci sun fi zama a cikin dutse saboda Allah ne ya sanar da ita haka ومن الشجر الله يجزي ومن الشجر ومما يعرشون ومن الشجر itaciya ma ki yi kokari ki yi gidanki a itaciya shine min shajar itaciya buyutan shi yasa sai ga kudan zama ya zo ya kama ya zace sun yi doso doso wa min ma ya are shuna da abin da mutane suke ginawa yanzu kai bene kudan zama sai hira ko ka mata gora ko kai amma ba da herani da sharadi duk abin da kai karata shi a sama in ba kayi ne dan kudan zaman ba shi ba zai shiga ba yawwa yanzu idan ka je ka sa randa a sama ka je in niyyar ka ba dan kudan zaman ya shiga bane to ba zai shiga ba sai abin da aka yi dan nata take shiga idan ka ɗauki goron ka kaje ba dan kudan zaman ya shiga ba za ta shiga ba sai abin da aka yi dan ita ita take shiga in ka ga ta shiga wanda ba dan ita aka ajiye ba to gaskiya Allah ne ne zai wasu mutane azaba ko kuma mutumin yayi wani abu ba daidai ba ko wani bakware ya je yana yawan satin kifin mutane an yanyan kasa kama ya sai su zo su yaga goron yawwa to ka gani in ya zo sai gani Allah ya azabtar da shi ta inda bai sani ba amma ba wannan ko kana saba Allah ko kana wani abin daban ba to gaskiyar magana ita gudan zuma ba ta shiga sai abin da aka je dan ita shi yasa aka ce wa mimma ya harshu daga abin da mutane suka gina to nan take shiga wannan min al'amaki ne na gurare wala alim ta'awi ilaiha da guraren da yake mai dan a alimi wanda aka dan gina aka dan mata wani alami to ta'awi ilaiha duk wannan guraren suke shiga illan ba haka wallan yan hamma Allah yadda kazal buyut fil amakin salata lam ta'awi ilaiha
summa kuli min kulli samarati fasliki subul rabbiki zulula sun makuli Allah ya ce da kudan zama kici min kuɗin samaratin daga dukkanin ɗan itace Allah ya bata wannan dama to ita ɗan zuma itacen da take ci ɗin yake da yawa saboda an ce kuli min kuɗi samarati samaratin anan ba ya itacen take ci ba fure take sha kudu yawwa ai ba ta cin dan itace ko ga furen zama ya ci itace fure ne ya yi to amma abin da ya sa ka gida fure da dan itace ai furen ne yake zama dan ko idan aka ci furen abu ya kaman an ci abin ne in aka ci furen abu ya kaman an ci dan ne to shi za ka ce min kulli samarat kuma idan zuma abin ya yi fure akwai abin da zai zo ya tsotsa a jikin furen wani abin da ya tsotsa ba zai hana wannan furen yin wannan 'ya'yan ba amma na'uran kemikal ɗin abin ya ɗauke ba shi zuma eh in abin yana da kemikal kurin ya tsotsa shi ba kuma yake bi ba kemikal kemikal ɗin yake bi yake tsotsa ina fata kuna fahimta to kuma sannan ita shi saniya malamai sun ce tana yin kiwo da itace tamanin iya dabba itacen da saniya zai ci kwaya tamanin ne amma raƙumi yana kiwo da itace ɗari uku da sha uku kowane zai iya ci raƙumi ita kuma ƙudan zuma tana kiwo ne da itace dubu itace dubu wannan ko ba wani abu ne rahama ne ga al'umma duk lokacin da mai neman itace ce da kai ka nemo itace kaza in alardar shanu suna yawo ya ce ka nemi wannan itacen kurin ka kama masa nonon saniya eh kurin ba ruwanka da wannan mutumin da ya ce ka nemi kaza nonon saniya za ka ta za ka kawo in ka kawo in dai hannu suna kiwo a lardin ya ce ka nemi itacen itacen yana cikin nonon dan ka huta ne amma ba mu taɓa ji masu magani suna neman nonon saniya ba ban sani ba ne babu ilimin abu idan mutum ya ce ma nemo itace ɗari uku da sha uku a cikin ɗari uku da ya hukun ya zai ma ɗaya baka sani ba kar ka yi hawa halar nema ka je ka kawo nonon raƙumi in dai ka kawo nonon raƙumi itacen yana cikin nonon idan mutum ya ce ma mu ai maganin namu fa abin babba ne fa to me ake nufi da babba ne da itace dubu kake kawo masa zuma in ka kawo masa zuma an kawo itace dubu duka ba sai kana shan wahala ba kuma abin da ya sa Allah ya wannan hikimar yanzu wannan itace da kuke kallo itatuwa nan na gargajiya ba ku rage sha yana da illa ba wai na gaya muku haka ne dan na hana ku shan maganin gargajiya ba a saboda ana yin abin ne babu ƙa'ida shi duk abin da ya ɗaci ya yi wa zai bata hanta inda ya ɗaci ne yana bata hanta barantana ma ya gamu da yunwa yawwa abin da yake faruwa shi dan adam yana da madaciya kun gane ko to shi madaciyan nan abincinsa yana jikin hanta shi mataciyan naka kansa yana da abinci a hanta yake to shi madaciya kuma ka kare masa kallo za a gan ya ganin hanta shi kadai ma ya sa yalo yalo to idan ka ci abu mai daci zafi zai kara in ya kara zafi sai ya kona hanta taka shi dama yi kansa zafi ne kwanciyar ma da ya karkashin hantan kai haka za ka gurin yayyano yana bai kona ba ma yana so ya kona to me zai sa ka kara masa karfin batar to ka sai abu mai daci kuma ka sha in ka sha mai daci ya kara daci to zai kona hanta ka ji dalilin nan ne hancin zai lalace shi yasa duk abin da ka dandana ka ji da daci kar ka sha shi ka haƙura in ka ga dacin bai cutar da kai ba to tuwo ka ci in ka ci tuwo ka sha ruwa mai yawa to in ka ci dacin ya je ba shi da kwarjini sai a rarraba masa karfansa ya rasa yadda zai to ne ba zai bata hantan ba amma da yunwa dama ba kuma a ciki ka ci dacin to direct zai zo hanta yana zuwa zai ya gamu da wannan matsalar kurin ya zo ya zo maimakon shi madaciyan ya tsinsa wa abincin da zaka ci babu to kurin sai ya dinga rarake hanta taka idan kun je kun samu likitoci a bayanin da ne muku ko da za su ci gyare-gyare ba yawa ɗaya kenan na biyu ba a so mutum yana cin maganin a maganin kuma kar daina shan wannan datti-dattin kun fahimce ni ko datti-datti ɗin abin da nake nufi diddiga a kiyayi diddiga diddigan nan kana ci in dai abu ka shahi magani da diddiga in ya tashi shi duk ruwan da ka ya kodanka ne zai tace ruwa to wannan diddigan kodan fa zai tafi shine dalilin da kuna ji ana kodan da mutum ya lalace saboda yi kodar ruwa ya sani zai tace kurin sai ga wasu abu sun zo wanda bai san su ba su ba kuma sai sun biyo ta gurin to wannan diddigar shi kuma aikin sai bata koda wannan ɗaci ya bata ya bata hanta to sai a nisanci ɗacin a nisanci diddigar idan diddigar da ɗacin za ka yi amfani da su a mai da su layin diddiga shi ɗacin a mai da hi layin ɗaci to sai ku tambaye ni ku ci algata malam me layin diddiga idan abin yana da datti datti in za ka ci to ka haɗa shi da to ka ci ba za ka bi layin goda ba kurin shi ma ya zama tuwo an gama da hiya ba wani layi amma da ruwa ka haɗa hiya ba layin ruwa ina fata kun fahimta tun da hi ma diddiga ne a yanzu ba akwai yaji ba inda ka ya yaji shi kare mana ba jinya ba ta man kabar bada da to me zai yi sai dai ka zo kashi ka dinga jin dubaran ka yana zafi in ka ji dubaran ka yana zafi yaji ka shayi shi ne duk lokacin da ka ga in kana kashi kana jin mau mau mau yajin ne ya zo ya taba gurin ja a dubaran naka shi yasa yake ma wannan ina fata kuna fahimta yawwa to sai maganan ɗaci da na ce a mai da hi layin ɗaci duk abin da ya zama mai ɗaci to an yadda ka yi amfani da hi a bayan fata skin ba a cikin cikinka ba an ce abin mai ɗaci ne in ma shafe ƙafa za ka yi da hi oho in ma shafe fuska za ka yi da hi oho in ma me za ka yi abin ya bai iya fatanka kar ya ga cikinka ina fata kun fahimta amma mutum ya zo ya murza mai na ganyen itace a ce ma ganye kana gurin kiyayewan Allah ne amma in ba dan ku almajirai wani in yasu yasu ne ai wancan mutanen na ba za su rayu ba ne haka matsa maina ko bi guda ka ba mutum ya hanya dan boko ya isa almajiri yana da yawan kariya zai ce bismillah abin ya je kuma sai ya gani Allah ya dauki abin cikin sauki to mu ne ma'ayi to kuma wannan ne da na gaya muku don haɓa ku tambaye ni ba ta daga ta malam ya zani dacin mu bi da hita layin daci ne ina gaya muku ɗaya ku shafa haka na ce muku na biyu ku nemi maina nawa da duk wani itace mai daci wanda ake jin hi mai daci ne kar ku saurara masa ku neme shi idan kun nemi itacen dabara za ku masa ba yi mai daci ba ne to ba shan sake ba a ji a dafa shi idan an dafa da tararinsa da komai a rufe shi ka kai banɗaki in ka kai banɗakin ka ka nemi bargo ka sa gajeren wando kana zuwa ka lallube sai ka buɗe murfin ya ta shiga jikinka ya ta shiga jikinka shi dacin tun kana da yawara Allah yadda ta kogon gayan ka zai shiga ya je ya kashe in ka ga gejinsa kuma gejin ya ma daidai za ka ji kana tari to sai ka tsaya in dai ka kare hudun nan kana je kan ka bada to ka za ka bude eh wato ma'auni ne yayi isa yayi ke ta noma ina fata kuna fahimta to Allah ya gane da mu yawwa to shi kenan mu je kan kudan zuma dan ku gane da Allah yake sun makuli min kulli samarati fasuluki subul rabbiki zulula sulki Allah ya ce ki shiga zuma kali an kyale miki subula rabaki ta bargin ubangiji dar ƙohu ta bargin sa fi ɗalibul mar'a cikin neman makiyaya zulula Allah ya ce mun hore mata jam'i ne na zalula ai hali ne min sabr ai musakkaratin laki mun hore miki fala ta'sur alayki ba ba da wahala gare ki wa in tawa arak ko da ba ta yi nisa wala alal wudi ko ga juyowa wa in ba uda ko da ta yi nisa wa gina min ramiri bi asluki ai munqadu lima yuradu kina jawa ga abin da ake nufi da ki shi yasa da kaga mutum yana yin zuma din wai ba wani abu bane shi dabba ne mai hankali zuma hankali ne yanzu da zuma zai tashi daga kaman Kano zai zo garin nan kiwo to in kana da danga a da da zai fice sai karan ya bugi wannan karan dangan naka irin wannan sirin nan to in ya je yawon sa bai dawo in ya dawo sai ya kara buga saboda hankali ba wani ya dafa ta wani hanya zai dafa shi hanya zai gani a kwance kurum eh shi yasa fasulike su bula rabbaki duk inda dabba ya je kiwo zuma in yi kiwon ya tayi dawa baya gama da batan kai in ya tayi dawowa ta inda ya je ta nan zai dawo akwai hankali to shi yasa in ka ya zuma kana neman qur'ani to hankali za ka kara ba haka za ka samu karatun ba hankalinka ne ba zai manta abin da ka karanta ba to wannan kuma mutum yana so sai ya rubuta sannu gure ga falatansu a rubuta ta kana sha da zama inda ka ya kaman dubu sha biyu ka gani yawan kai ba karatun ne zai zuba ka dage kai kuma kowane rubutun ka sumu ne dai ka biya shi sau dubu in Allah da za ka zo ka wanda ba ne yau sumu ne dai dai biya shi sau dubu da ka gani a rubuta ma sannu guda yankan falatan siya dubu sha biyu ka sha da zama eh kai kuma kowane sumu ne dai da biya shi sau dubu ka gani Allah ya da Allah zai aji yanzu Allah yake sa yau wayo ko kuma so ake mutum yau yana almajiri gobe yana da Qur'ani yanzu mutum ya shiga kasuwanci yawa ce gobe mai kuɗi ai ba zai yi ai karatu kala kala ne akwai karatun asiri akwai karatun ƙarfi da yaji akwai karatun dabara duk mun san su shi na dabara kuna a hankali za ka dinga yi a hankali a hankali ba za ga mutum yana ɓoye murya ba yana buɗe murya ba yana bin karatun a hankali yana bin karatun a hankali to nan anan yake wannan anan yake wannan anan yake da haka Allah zai ba shi tilawa amma baran da ya samu talawan zai yi da ƙarfi ko zai bata sai ya bi da hankalin nan don ba zai yi lokaci da ya wurri ya kama ya tafi wanda kuma zai karatu ƙarfi da yaji yana bi bai damu da ya haddace ba har Allah ya bashi to in ya tayi tilawa kuma zai yi hankali ba in zai yi tilawa hankali zai bata dole sai ya mayar irin yadda ya haddace yana yi tukun abin zai zo masa amma zai yi hankali kurin bata zai yi kamar babur ne wanda aka tafi fara tafiya da yi hankali in ka ba ya wuta mutuwa zai wanda aka bude injinsa kuma za ka tafi hankali ya fara turus turus turus ko akwai gyara nan wannan shi ne kenan sai karatu kuma na uku karatu na asiri duk mutum da asirin ya samu karatun allah ya bayi bai hawa wahala ba tun karatun na asiri ne shi kuma darajar karatun bai kai na karfi da yajin ba bai kai na karfi da yajin ba za ka ga kai ma kana da karatun amma kowane lokaci wannan sufur ba za ka gan shi sosai ba sai ka zo karatun sai ka ji karatun ya zama wani iri sai lokacin da gaba kuma sai abin ya zo amma wanda ya tsaya ya nema kullum ya nema ya waiwaya kuma zai ga karatun shi yasa karatu ko da asirin ka tsaya kurin ka yi da gaske shi yasa qur'ani ya ce wallazina jahadu fina الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين allazina jahadu fina lanhadiyannahum subulana kai da gaske ko da an baka asirin ka sani karka dogara ka tsaya ka yi bil haqqi lil haqqi kuma asirin ma jama'a ku kiyaye kada kada ne duk mutumin da yake yin asirin na aljanu in yi karatun ma hankalinsa ba zai zama irin mutane ba ba irin na mutane ba kuma akwai asirin da ba mai kyau ba ne duk lokacin da aka ce wani abu na Allah za ka yi da jini to ka nisanci abin ko a sa wani dubi na cikin jini ka ce ko wani menene to abin ba ya tashi kuma ya koma tsafi ko da ka yi ma abin ba zai amfane ka ba kuma za ka mutu kana kafin yanzu yawanci ma tsafe-tsafe ake yi ba ma wai ba mun ma kudin ba an koma to wannan mutum ya baka asiri ya nuna ma wani hanya wanda har an gama shi da jini kana musulmi za ka tadda Allah to ka haƙura da abin da Allah ya baka kuma ba hankali ba ne ka nemi asirin da yake da aljanu da ruwa ne duk lokacin da ta wannan hanyar ka samu ƙur'ani to hankalin naka zai zama irin na aljanun kai da mutane ba kwa shiri garau haka kai kana kallon su mahaukaci su suna kallon ka mahaukaci haka mun kai karatun makoron sai ga mutum ba tsafta duk lokacin da kai mutum ya dace gurami kai kansa bazir bazir ba wani tsaftan kirki ba gyaran fuska na dugu zaza ba wani abu kurin ba wani wanka karba za haka to yawanci asirin aljanu shi wankan da wannan abin da kake faɗa in yayi ko ba lafiya yawa in dai kace za ka yi tsafta to ba lafiya dole rashin tsaftan shi ne samun lafiyarka amma za ka yi wanka ka sa kaya mai kyau a yanzu sai ka ga kanka yana ciwo da wani amma kaɗan gayin nan naka ba zazzar haka ba kyan kama ba gyaran fuska ma kama za ka kamar ya fi shi ta aljani duk lokacin da kowa zo na za ka fuska ba irin ta mutane ba ce ya dinga kiyaye to me ya Allah za ta malam ya fa sauki mun ba ku fahimi ɗaya a rubuta Muhammadin Rasulullahi daga nan har zuwa ƙarshe in ka rubuta muhammadu rasulullah ku je ku rubuta gaba bakwai abin da za ku rubuta ku nemi za'afaran yana nan da ma'uwardi da zafaran da ma'uwardin nan ku jiga su kudin sa karo kaɗan ya zama tawada kuma ku nemi gilas irin na kafinta in ku nemi gilas din nan a ci za ku rubuta muhammadu rasulullah din kafa bakwai in ku rubuta kun wanke in allah ya yadda in dai allah ya yadda mutum aka ba shi ya sha mutum sai ya samu qur'ani wanda bai samu ba Allah zai bashi abin da ya niya zai bashi kuma da wanda ya da wanda yake nan fi sabilillahi mun ba ku na biyu ko mutum ya je ya rubuta sannu gare ga falatum sai a rubuta ka daure inda ka sha kamar dubu goma sha biyu da zuma kuma ka dage in Allah ya dalla zai baka abin da ya niya zai baka idan kuma tilawan ka ne kake so ta kabuto kayar aduwa za ka nema kayar bagaruwa kaya dubu za ka nema wannan guda biyun a ɗaya suke wannan guda biyun a ɗaya suke da haka za ka nemi kaya dubu in ka nemi kayan bagaruwa dubu da sai ka ji gashi in yi jigo sai ka rubuta sannu guda ya baka dubu sha biyu sai kana wankewa da wannan ruwan kayan bagaruwan kana ita Allah da tilawan ka zai zai daidai in ba wannan za ka wato ka rubuta farrat farrat farrat farrat min kaswara sai ka bar kaswara farrat shi za ka rubuta dubu talatin ka sha tun Allah da hima yana talawa zai tsaya ga wanda yake neman talawa ko to yi abin da Allah ya sanar da mu malaman mu suka gaya muku mun gaya muku ku daina bin wani mutum yana muku rudu ai wani ya je yana da wani asiri garin haka mai tazi ne ya ja garada ne duk wannan garadan da suka tara gun mai tazi ne garin neman fa mun karatu shi ko daga ya baka za ka samu ƙurani shi kenan garada suka dinga zuwa duk wanda suka zo suka yi karatun a gunsa suka zama 'yan wuta a to mutumin da yana ganin mai tafi ne shine annabi kowa yana karatun ba gaji ana cewa wa'azin ƙala ƙato wai ba su ne ƙala ƙaton ba fa hadisin annabin ne suke gaya haka an ce ƙala lawar su ba ana ce yan ƙala ƙato ba su bane ai magana aka canza kamar yadda aka ce boko haram shi yasa aka ce kala kato kala kato abin da suke nufi su ne suka faɗa ba wani bane shi Allah ya faɗan kace hadisi ne sai a ce kato katon yayi magana ka zo kana gaya mana wani magana mu wanda sai a ce kato buhari kato sai suka mai da mutane su ba ruwansu da kala kato kala Allah ba hadisi buhari muslim turmuzi abu dauda nisa'i kato ne ya faɗa anan ne aka sa musu 'yan ƙato amma kai baka sani ba sai kai tsammanin ko su ne 'yan ƙato a su din ne ba su yadda da maganan ƙato ba yau ka ji ma'anan ƙato ba in ba gaya muku haka ba ku sani ba to yasa duk inda za su yi wa'azi na ƙur'ani ba hadisi abin da suka gani a ƙur'ani shi za su fassara abin da suka gani a ƙur'ani shi za su fassara haka ne ko to kuma abin da za gani a ƙur'ani ba maganan alwala fa a gunsu ba maganan sallah ba maganan azumi in ka ce annabi ya ce a yi kaza to sai su koma su faɗi wannan maganar da suke fara faɗa shi ne aka ce ɗan kalakata mutane suna tsammanin su ne kalakata a su ɗin ne ba su yarda da maganar da wani zai faɗa ba ba sa son maganar ƙato mu ba mu yarda da maganar da wani ƙato zai faɗa ba sai Allah hadisan annabin su suka mai da shi haka in ba gaya muku ne ce ba za ku sani ba to saboda haka wanda suka wannan garada ne duka gari neman fahimi suka je suka halaka idan an kama da Allah ya rufe asiri garin garin addu'a ne to matazinin baya bari in ka zo gunsa za ka yi karatun sai ce bude hamad bude abu na ɗinka cibiyar ka akwai karfe da wuta sai a bude ƙasan cibiyar naka sai a yi sai a sa haka sai a yi haka shi fa kirista ne saboda haka kai yau armeni duk ɗan tatsi ne yanzu kan kama ƙasa da cibiyar an yi haka an yi kuros ɗin armeni dama kirista ne suka ɗauke shi ya zo ya biya musu bukata a karya musulunci a garin da aka fi kowa san Allah to shi ne nan gaba 'yan sanda sun kama sai a duba karkashin cibiya an ga wannan kuros ɗin sai a kashe wanda ba a gani ba ba almajirin sa ne duk yawan almajirin sa har na yau da suka gudu ya yi wannan kuros ɗin to kuma duk wata fitina da ta taso ta resantu to wannan din ne ba wata bace har yau kuma duk inda kaga irin wannan in ka je ka bincika za a ga garada ne to kaga garadan nan garin neman magani na fahami yanzu kaga yi sun ƙara bakin jini ko tunda ba kowa ne zama almajiran ba su masu neman ƙurani ne garin samu suka je har suka fada wannan tarko to shi yasa yau in ka zama gardi kana zaune in dai gardi ka gan shi mai yawan neman ni zan nemi asirin ƙurani zan yi kaza to za ka bata duk mutumin da mai yawan neman asiri to ya hankali in yi wasa zai rasa lahirinsa iya abin da ya gaya mana shi muka gaya mu wanda ya biya tsira wanda ya kuma zai je ci gaba da ito hi da Allah saboda bai kamata muna zaune a ci amanar ku ba inda za ku je da guru jama'an ku kai hakuri a hankali ma za ku je haka masu magana suka ce to mu je gaba kaɗan ya karuju min buduniha sharabun mukhtalifun alwanu karshe min buduni haka kula da karatun fa ba min duburi haka ce buduni shi zuma wannan zaman da kake gani ba kashi bane ba amai ne yawa shi zuma in ana so a gyara ya zai ce maka zuma ana bada zai ce Allah sarki aman kuda kake sha kuda ne yake amai in yi ko sai ka sha wanda ya ga zai iya sha to wannan shi ne in za a yi masa mabawumi zai ce zuma a ce wani abu ne zaki wallahi kai ya yi sukari zaki to ya fi daɗi ya fi a ce ma ka sha aman kuda shi ne ya aman yake yi ne ba ka yi yake ba aman ne a bakinsa zai la la la la la la la la yana zubarwa wani muke taura muke sha duk wani jin daɗin duniya ƙarshen jin daɗin duniya ɗin aman ƙuda ne da ta shi ta wani magana da ya fashe wani babu wani ba kashi yake yi ba da kashi yake ma gwara a ce kashin ƙuda ba kashin ƙuda ba ne aman ƙuda ne ya karu da min buduniya yana fita daga cikunansa sharabin abin sha ala sa muku talifan alwanu wanda launin ya saba wani kaga farin launi wani kaga jan launi wani bakin launi shi shifa'un fihi shifa'un linnas cikin zuban nan shifa'un akwai waraka min lauje daga jinyace jinyace ila wani kaule libariya ga shahinsa kama da na alai tankir saboda musanta shifa'un aula kinna huma ko kuma ba da banza bi yawwa ramimatu da hada ila gairi aqwalu wa biduna kuma bayansa bin ya ce waƙar amurhu sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi umar mani salat alaihi badanu wani ne zai ce rasulullahi ciki na yana ce annabi ya ce kaje ka sha zama to dalilin wannan ciwon ciki ya same ka ce ka sha zama wawul shekani imam buhari bai ban musulun surwace hadisi inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun annabi zalika cikin wannan bayani da muke gaya mu la'ayatu wallahi akwai alama legon ya tafi karona ga mutanen da za su yi tindin fi sunihi tala daga ayyukan Allah.
wallahu khalaqakum summa yatawaffayakum Wallahu Allah madaukakin sarki. Kalaka kun ya halice ku walam takunu shantun ba ku zama komai ba. Sun mai tawaffa ku. Allah ya karbe ranku inda in kira ya ajale ku yayin da ajalin ku ya kare. Wa minku daga cikin ku.
ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا wa minkum daga cikin ku man yuraddu akwai wanda ake nufin sa a mai shehi ila arzalil umur zuwa ga makafkancin rayuwa a ƙasar min alharama na tsufa wani karabe da shagi sai ga mutum ya zama jatimi shine karab eh mutum ka karfin ya kare ne kai la ba da banza ba ya lama ba da ilimin sha bayan wannan ma ya san cewa bayan ilimi bayan sanin akwai wani abu kala ikramati abu da ikramati ya faɗa ya ce mun gara alqur'ana duk wanda ya karanci qur'ani lam ya sarbi hada mutum ba zai kai wannan hadan ba mutum yayi fitsari ya ce wayo maciji wayo maciji a in dai makarancin qur'ani kaga ƙarshen rayuwan kuma yana ta sumbatu yana faɗa abin da bai dace ba, to lokacin da ake yarin ta hanyar abin da aka so an jefi wannan an yi wa wannan ba daidai ba an kore wannan to ƙarshen rayuwan kana ihu za ka mutu in baka ihu ba ka dinga faɗe-faɗe wani faɗa-faɗa na dole ne abin da kai na yaran ta shi ka gani to kuna karatun qur'ani ka je wannan ba abin da ya ma wannan kuma ba ka so ya samu qur'ani shi ma ka ga bayan sa kai kai kai to ya za ka kuma ka zo mutuwa kai kare da daɗi amma wanda ya karanta qur'ani da gaskiya wallahi ba zai ga fitsari ya ce ga maciji ba sai kaga Allah ya kare shi da irin wa'annan din. ina fata kun fahimta Allah ya gane da mu shi yasa duk lokacin da Allah ya baka dama a lokacin da kake zakirka to karka yi abin da zaka cutar da wani إن الله عليم قدير inna allaha sana ubangiji alimin allah masani bi ta dabiri kalge da juya al'amuran halittarsa kadirun allah mai iko ne alama yuri da ga abin da yake nufi والله